بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na hudu ga watan rabi'ul thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi rabi'ul jimadal ula ko jimadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama 1447 daidai da 26 ga watan goma miladiya ta 2024 da 25 afwan kaman yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Manzumatun Nuniya ta al-Imam al-Qahtani wanda muke bibiyar sharhin nan na al-Qutuf ad-Dawani na Dr. Suhaimi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 23 a cikin wannan littafi mai albarka kuma darasinmu na ƙarshe mun ƙarasa sharhi akan baiti na 42 lasna nushabbihu sautahu bi kalamina idh laysa yudraku wasfuhu bi iyani inda mala yake kokarin bambanta mana tsakanin fahimta ko kuma aqidar ahlus sunna wal jamaa da kuma al mu'attila da al mushabbiha cikin jahmiya da makamantansu wanda suke kokarin korewa Allah sufofin da suka tabbata a cikin alkur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su a sunna saboda sun samu matsala a kwakwalwarsu ta cewa in suka tabbatar wa Allah wannan abin da ya tabbatar ko suka tabbatar da abin da annabi ya tabbatar wa Allah kamar sun kamanta Allah da ababen halitta sai suka manta cewa ba su bane Allah ne da kansa ya sufanta kansa kuma annabi wanda ya fi kowa sanin Allah shi ya sufanta shi da waɗannan sufofi ba ka da zaɓi illa ka miƙa wuya ka kuma sallama ka kuma yadda da waɗannan sufofin ba tare da sharhi ko ƙarin bayani ba to kusan wannan shine abin da wannan baiti ya kunsa na ainihin wato bayani game da cewa Allah madaukakin sarki yana magana kuma maganarsa akwai sauti akwai harufa sai dai mu a aqidar mu duk da mun tabbatar wa Allah magana da sauti da harafi lasna nushabbihu sautahu bi kalamina ba wai muna kokarin kamanta sautin Allah da irin sautin mu ba ko irin maganar mu domin shi sufofin Allah madaukakin sarki ba a iya riskarsu bi iyani da ganin ido ballantana a iya yin bayanin su dalla-dalla kamar yadda suke da haka dan an ce Allah ta'ala yana magana baya nuna tawaya zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma ba yana nufin zancen Allah irin na ababen halitta bane ina fata an gane to za mu tashi kan mun shiga wani babi ma babu babu bayani anna Allah azza wa jalla lahu zatun aliyah babin da ke bayani akan cewa Allah madaukakin sarki yana da zati madaukaki la yuhitu bihi ahadun wanda babu wanda ya iya kewaye wannan zatin na Allah da sani da sani babu wanda zai iya gaya maka hakikanin yanda zatin Allah yake wala yudraku kunhuha kaman yanda hakikanin zatin ba a iya riskarsa kadhalika lahu sifatul ula haka Allah ta'ala yake da sifofi madaukaka wanda su ma Allah ce la tudraku kaifiyatuha wanda ba a iya riskar kaifiyar su yanda suke mun karanta baiti na 43 la ta la tahsuru al-awhamu mablagha zatihi abadan wala yahwihi qutru makani ma'ana al-awham fahimta kowace iri ce ta takaitu ga barin kaiwa ga matuƙa wato makorar sanin zatin Allah madaukakin sarki babu wani mai fahimta da fahimtarsa ta kai ko take da kaifin fahimtar haƙiƙanin zatin Allah madaukakin sarki abadan har abada wala ya hawihi qudur makanin sannan babu wani yanki na wani guri da za a ce Allah ya kewaye Allah madaukakin sarki to shi ma wannan kusan mun tattauna akan wannan baiti inda mala yake cewa la yumkinu an yuhita ahadun bi zatihi aw an yad'i annahu yudriku kayfiyata zati babu wanda ya isa iya kewaye zatin Allah da sani ko ya isa ya da'awar cewa shi yana iya riskar kaifiyar zatin Allah madaukakin sarki wa min thamma fa huwa la yudraku kayfiyata sifati daga nan ne zaka gane riskar haƙiƙanin sifofin Allah wannan ba abu bane mai yiwuwa wala ya hawihi qutur makan wannan shatrul bait din shi kuma fihi shay'un min al-ijmal gaskiya akwai dan dunkulewar bayani a ciki bayanin bai fito ba yana ana buƙatar a sake fito da wannan gaba fili fa innahu la ya hawihi qutur makanin ay wala yuhitu bihi wala yudriku ahadun min khalqihi la ta'wihi samawat samawat la ta'wihi samawatu wala al-ardu wato sammai da kasai walal arushu haka ya kamata la tahawihi samawatu walal ardu walal arushu sammai da kasai da al'arshi ba sa iya kewaye Allah ta'ala wala yahtaju ila arshihi Allah bai da bukatuwa zuwa ga al'arshinsa ma annahu mustawin alai duk da cewa Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi amma fa huwa ganiyun subhanahu anil arshi ubangiji subhanahu wata'ala mawadaci ne ga barin al'arshi wa amma dun al'arshi da kuma abin da ke ƙasa da al'arshi domin Allah ta'ala shi ke rike da al'arshi shi ke rike da sammai shi ke rike da kasai har ma yace inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata yana masakum min ahadin min ba'di innahu kana aliman qadira Allah ta'ala yake cewa inna Allah yumsiku samawati wal ard Allah ta'ala shine yake rike da sammai da ƙasa an tazula dan kada su rugurguje da haka Allah madaukakin sarki babu wani abu cikin halittarsa da yake iya kewaye shi bal ma dukkan halittu khalquhu halittarsa ne dukkan kasantattu halittarsa ne da haka bai halatta ma a fahimci zancen al-Imam al-Qahtani da yace wala yahwihi qutur makanin yana nufin korewa Allah uluwi korewa Allah ɗaukaka ba haka yake nufi ba li'anna hunaka ibaratun qad tasduru an ba'd salaf fiha ijmal domin akwai maganganu da suke tahowa daga magabata za ga akwai dan dunkulewa a ciki suna buƙatar sharhi qad yakunu li ba'd al-kalami fihi madkhalun wanda malaman falsafa na ilmul kalam suna iya samun wata mashiga a irin wannan maganganu su shiga su dasa wata shubuha ko kuma su kawo wata fahimta wadda take ba ita ce fahimtar magabata na kwarai ba da haka anan nan dai Allah Imam Al-Qahtani yana tabbatar da uluwi da istiwa'i ga Allah madaukakin sarki yana korewa Allah cewa akwai wani guri da yake dauke da Allah ko yake kewaye da Allah wannan shine abin da malam yake kokarin korewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-kalamu ala ihatati ilmi Allah azza wa jalla sai kuma tattaunawa game da wato ihatati ilmi Allah fadi da kuma kewayewar ilimin Allah azza wa jalla Allah maɗaukakin sarki iliminsa ya kewaye komai da komai ya kuma kewaye kowa. Wa ƙauluhu wa huwa al-muhitu bi kulli shay'in ilmuhu min ghairi ighfalin wala nisyani man dha yukayyifu dhatahu wa sifatihi وهو القديم مكون الأكوان yace wa huwa al-muhitu bi kulli shay'in ilmuhu wa huwa shi Allah madaukakin sarki ilmuhu ilmu ilminsa al-muhitu bi kulli shay'in ya kewaye komai da komai babu abinda Allah ta'ala yake boyuwa a gare shi babu wani abu da Allah ta'ala yake jahiltarsa kowane abu sananne ne a wurin Allah madaukakin sarki ilimin Allah ya kewaye komai cikin ababen halittarsa min ghairi ighfalin ba tare da wata rabkana ba babu wani abu da Allah ta'ala ya manta da shi ko ya gafala gabarin wannan abun wala nisiyani ko kuma ya manta da shi wa ma kana rabbuka nasiyan ubangijinka baya mantuwa wa mallahu bighafilin amma ta'malun ubangijinka baya gafala game da abinda bayansu suke aikatawa da haka Allah ta'ala ilimin sa yana da fadi yana da gamewa ilimin Allah madaukakin sarki ya kewaye komai da kowa baya gafala baya mantuwa subhanahu wa ta'ala la yadhillu rabbi wa la yansa hadha yuwaddihu ma taqaddama al'imam al-suhaimi yake cewa wannan baiti yana ƙara bayani game da abin da ya gabata min annallaha ta'ala na cewa Allah ta'ala muhitun bi kulli shay'in ilman iliminsa ya kewaye komai wato mai kewaye komai ne da iliminsa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma rabbana ya ubangijinmu wasi'ta kulli shay'in kayal waci komai da kowa rahmatan da rahamarka wa ilman da kuma ilminka rahamar Allah ta yalwaci kowa da komai domin rahamar Allah ta yalwaci mutane da aljanu har da dabbobi kai da masu imani da marasa imani duk suna cikin fadin rahmaniya da aka rahamar Allah ta'ala ta yalwaci kowa duk ta ishi kowa da kowa sannan ilimin Allah madaukakin sarki ya kunshi kowa da komai ya kuma kewaye komai da kowa suratu gafir aya ta bakwai wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wallahu min wara'ihim muhitun Allah kewaye yake da su da saninsa Allah maɗaukakin sarki muhitun mai kewayewa ne da iliminsa game da su Allah yana kewaye da su da iliminsa suratul buruj aya ta 20 wa qala ta'ala Allah ta'ala ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم kaga Allah ya buɗe ayar da ilimi ya kuma rufe ta da ilimi dan karka ruɗe wajen samun magana akan ma'iyya alam tara shin baka sani ba annallaha cewa Allah ya alamu yana da masaniya ya san mafi samawati duk abin da ke cikin sammai wa mafil ardi da duk abin da ke cikin ƙasa ma ya kunu min najwa salasatin ganawar mutum uku ba ta kasancewa illa huwa rabi'uhum face Allah shine na hudunsu idan mutane biyu suka haɗu mutum uku suka haɗu suna mitin suna ganawa ana kus kus kus a lokacin da suke ganawa Allah shine na hudunsu to Allah shine na hudunsu da zatinsa a'a shine na hudunsu da iliminsa shi yasa aka bude ma ayar da maganar ilimi aka kuma rufe ta da maganar ilimi dan ka fahimci ma'iyyar da ake nufi ma'iyya ce ilmiya Allah madaukakin sarki ba yana tare da su bane bi zatihi yana tare da su ne da iliminsa shi yasa masu aqidar Allah yana tare da bayi da zatinsa suke cewa kowa Allah ne ‘yan kowa Allah daga irin wannan aƙidar, wato daga irin wannan fahimta suka samu wannan aƙida ta cewa Allah yana shiga cikin halittarsa ya narke ya cakuɗe da su, da aka za ka iya ganin mutum ka ce Allah domin Allah ya shige cikinka ya nannaɗe a jikinka, kai ma ka shiga jikin Allah, ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. An fahimta ko? Yawwa, daga nan aƙidar kowa Allah ta taho. da haka shi sa ake cewa wannan Allah madaukakin sarki yana magana akan ma yakunu min najwa thalathatin ganawa tsakanin mutum uku bata kasancewa illa huwa ma'ahum illa huwa rabi'uhum face sai Allah ya zama shine na hudun su da ilimin sa yana sane da abin da suke ganawa akai yana sane da abin da suke tattaunawa ko na alkhairi ko waninsa wala khamsatin ganawa tsakanin mutum biyar ba za ta kasance ba illa huwa sadisuhum face Allah ta'ala huwa sadisuhum shine na shidan su da iliminsa yana sane da su yana sane da abin da suke tattaunawa ko suke ganawa akai wala adna min zalika ko ƙasa da haka wala akthara ko fiye da haka illa huwa ma'ahum face shi Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan Allah mai ba su labari ne game da abin da suka aikata ranar alkiyama inna Allah lallai Allah bi kulli shay'in alim mai cikakken sani ne game da komai kaga alam tara anna Allah ya'lamu inna Allah bi kulli shay'in alim wannan sai yake sake tabbatar maka da cewa kasantuwar Allah yana tare da su a wannan aya ma'iyya ce ilmiya ba ma'iyya bace wadda take bizat suratul mujadala aya ta bakwai wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wa ma wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ya kasance bima ya'maluna game da abinda bayi suke aikatawa muhita mai kewayewa ne da saninsa da haka duk abin da ka faɗa duk abin da ka ce duk abin da ka yi magana ko da ido ko ka ɗarsa shi a cikin zuciyarka ba kama faɗa ba Allah ya sani sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin bil layli wa saribun bin nahar duk ɗaya ne a wajen Allah madaukakin sarki da ka kwalla da karfi da kai rada duk a wajen Allah ɗaya ne alimun ne bi zati sudur da aka wa kana Allah Allah ta'ala ya kasance bima ya'maluna muhitan mai kewayewa ne da ilimin sa game da duk abin da bayi suke aikatawa suratul nisa'i aya ta 108 wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah ya kasance mai cikakken sani ne game da dukkan komai suratul ahzab aya ta 40 wa qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa kadhalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra kamar haka ne wa qad ahatna khubran hakika mun kewaye da ilimin mu bima ladayhi da dukkan abin da ke tattare da mutum abin da mutum ke aikatawa Allah ta'ala ya kewaye shi da ilimi da saninsa suratul kafi aya ta 91 fallahu tabaraka wa ta'ala la yaghfalu wa la yansa Allah tabaraka wa ta'ala baya gafala baya rafkana wala yansa baya mantuwa dan haka wannan sifa ce ta gazawa da haka ba a sifanta Allah da ita Allah baya gafala Allah baya mantuwa la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya kuskure kuma baya mantuwa suratu taha aya ta hamsin da biyu wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'maluna ubangijinka ba marabkani bane game da abin da suke aikatawa duk abin da bayi suke aikatawa kar a ɗauka akwai wani abu da aka yi wanda Allah ya gafala bai lura ba bai kula ba bai sani ba aka aikata wannan abin ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira da aka Allah ta'ala ya ɗaukaka ga barin wani abu ya faru wani aiki a aikata shi ko wata magana ta fito daga bakin mai faɗin ta ba tare da Allah ya santa ba suratu hud aya ta 123 wa mallahu bighafilin amma ya'maluna Allah maɗaukakin sarki ba marabkani ba ne game da abin da suke aikatawa, ko gabarin abin da suke aikatawa. Suratul Baƙar aya ta 144, wa ma kana rabbuka, wa ma kana rabbuka nasiya, Ubangijinka baya mantuwa. Suratul Taha a Suratul Maryam aya ta 64. Fa huwa subhanahu wa ta'ala muhitun bi kulli shay. A ƙarƙashin haka za mu gane Allah subhanahu wa ta'ala mai kewayewa ne ga dukkan komai da iliminsa, la ya gibu an ilmihi mithqalu zarratin, daidai da ƙwayar zarra ba ta ɓuya daga ilimin Allah, fis samawati a cikin sammai, wala fil ardi ko a cikin ƙasai, wannan yana nuna maka wane ne Allah, akwai wani mahaluki da ya isa ya siffantu da irin wannan siffar ba Allah ba, a ce ya san saƙo da lungu duk abin da ke cikin faɗin duniyan nan da na tudu da na da na ainihin da na ruwa da na rami da na kan tsaunuka da kan bishiyoyi Allah duk ya san kuma sani irin wanda yake wato sani wanda yake mai kewayewa game da wannan abin subhanahu wata'ala da haka Allah ta'ala babu wani abu da yake ɓoyuwa daga iliminsa a daidai da ƙwayar zarra a sammai ko a ƙasa fa ilmullahi tabaraka wa ta'ala a haka ne za mu gane ilimin Allah tabaraka wa ta'ala la yuhitu bihi ahadun babu wanda ya isa ya kewaye ilimin Allah babu shi wala yanfadu kuma ilimin Allah ba mai karewa bane wala yantahi la yanfadu wala yantahi baya karewa kuma ba a ganin karshen sa ba shi da karshe bal huwa alimun bima kana bal ma ka sani shi Allah masani ne cikakke bima kana game da abin da ya wakana wa ma yakunu da abin da zai wakana wa ma lam yakun da abin da ma bai wakana ba an laukana inda zai wakanan kaifa yakuni ya zai wakana duk Allah ya san wannan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ta'ala sane yake game da abin da ke tattare da su ko abin da ke gaba gare su da kuma abin da ke bayan su wa ma tahta thara da abin da ke karkashin ƙasa ya'lamu dabiban namli Allah yana sane da tafiyar tururuwa fil lailatil muzlimati a cikin dare mai duhu ala safa'in akan kamfa sauda baki akan falalan dutse baki kaga gashi dutsen faffadan dutse ne sannan kuma baki kirin kuma a cikin duhun dare kuma ga tururuwa baka tana tafiya akan wannan bakin dutsen cikin duhun dare Allah ya san wannan tafiyar Allah yana sane da cewa ga tururuwa can cikin nau'o'in tururuwai da yake da ya halitta mai ainihin wato tururuwa ta kaza a cikin adadin tururuwan da ya halitta ga ta can a cikin a cikin duhun dare akan falalan dutse tana tafiya Allah madaukakin sarki yana sana da wannan ya'lamu sirra Allah ya san sirri abin da yake asirce wa akhfa da abinda yafi sirri boyuwa kaji ba shi ya san sirri wa akhfa da abinda yafi sirrin zama sirri Allah ya san shi a karka ɗauka za ka yi wani abu wanda Allah ta'ala bai san kai ba babu wannan abin walaƙadar khalaƙanar insana Allah ya ce lalle hakika mun halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mun san abin da zuciyarsa take saka masa kaji ba wannan yana daga cikin fadin ilimin Allah yanzu baka isa ka faɗi me nake saka a zuciyata ban ni da iko ban isa ba in fassara zuciyarka in faɗi abin da kake sakawa a cikin zuciyarka amma Allah ta'ala ya san abin da na saka ko nake sakawa ya san abin da ka saka ko kake saka ya san abin da kowa ya saka ya alamu ma tuwaswisu bihi nafsu Allah ya san abin da zuciyar kowa take sakawa wa nahnu aqrabu ilai Allah ta'ala ya ce mu muka fi kusanci zuwa ga shi mutum min hablil warid sama da jijiyar wuyansa kaga dai da kaya ka zaka taba jijiyar wuyanka amma yanda Allah madaukakin sarki yake da masaniya game da kanka kai kanka baka san kanka ba kamar yanda Allah ya san ka suratu qaf aya ta 16 wala ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah ta'ala gangadi baya daukan sa ballanta na bacci duk wannan yana daga cikin sifatul kamal domin duk wanda zai iya yin bacci to akwai yiwuwar wani abu zai faru lokacin da yake bacci bai sani ba duk sanda mutum zai dan yi gingidi haka ya dan tafi haka din nan to a daidai lokacin da ya dan yi gingidi ya dan tafi din nan haka lalle akwai wani abu cikin ilimi da ya subuce masa to Allah madaukakin sarki gingidin ma bai daukan sa ballantana kuma a zo magana bacci la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wa qala alladhina kafaru kafirai sun ce la tati na sa'a wai tashin alkiyama ba zai zo mana ba sun ce ba zai zo musu ba qul bala ka ce a'a ba haka bane wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum alimil ghaib la ta'tiyannakum lallai alkiyama za ta zo muku alimil ghaibi Allah shine masanin gaibu la ya'zubu anhu mithqalu dharratin daidai da ƙwayar zarra baya ɓoye masa fis samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin ƙasa wala asgaru min zalika ko abin da yafi ƙwayar zarra ƙanƙanta wala akbara ko akbaru ko abin da yafi ƙwayar zarra girma illa fi kitabin mubin face bayaninsa yana nan a cikin lauhil mafus suratu sabai aya ta uku wa indahu mafatihul gaibi mabudan gaibu a hannunsa suke la ya'lamuha babu wanda ya san su illa huwa sai shi wa ya'lamu ma fil bar Allah ya san duk abin da ke tudu duk abin da ke kan tudu Allah ya san shi wal bahar da dukkan wata halitta da take cikin ruwa wa ma tasqutu min waraqatin ganyen bishiya bai faduwa illa ya'lamuha face Allah ya san da zaman wannan ganyen bishiyar da zai fadi a gari kaza a unguwa kaza a bishiya kaza cikin ganye guda kaza mai lamba ta kaza zai fada a daidai lokaci kaza wala habbatin babu wata ƙwaya fi zulumatil ardi a cikin duhun ƙasa wala ratabin babu wani ɗanyen abu wala yabisin ko busasshe illa fi kitabin mubin face wannan abin yana nan a rubuce bayanin sa yana cikin lauhil mahfuz suratul an'am aya ta 59 ma asaba min musibatin fil ard wata musiba ba ta samuwa a ban ƙasa wala fi anfusikum ko akan kawunanku illa fi kitabin face bayanin ta yana cikin lauhil mahfuz kaga coronavirus din nan covid-19 tana nan a lauhil mahfuz duk wata musiba da za ta faru a ban ƙasa ko a kan ɗaiɗaikunmu Allah maɗaukakin sarki ya rubuce wannan musibar ko dai bisifatin amma wadda za ta sauka a ƙasa ko a gari ta game gari Allah ya san da wannan musibar ko kuma wata musiba da za ta saukar wa wani cikin bayi Allah maɗaukakin sarki yana sane da ita wannan musibar kuma ya ma rubuta faruwarta a lauhil mafuz Allah ce min qabali annabara a tun kafin mu halicci ita wannan halitta inna zalika ala allahi yasirun wannan wani abu ne mai sauki ne a wurin Allah abu ne mai sauki wurin Allah subhanahu wataala suratul hadid aya ta 22 wa'annan ayoyi suna gaya maka wani ne Allah suna kuma gaya maka yanda ilimin Allah madaukakin sarki yake wal ayatu kathiratun bi fi bayani ihadati ilmi Allah subhanahu wataala ayoyi suna nan tare da yawa wajen bayanin kewayewa da kuma fadin ilimin Allah ta'ala li kulli shay'in ga komai wa fawqa kulli dhi ilmin alimun wato dukkan wani masani akwai sama da shi an gane ko yawa kowane masani akwai wanda ya fi shi sani wa fawqa kulli dhi ilmin alim an gane ko ya zama man pass man kenan Allah pass all kenan ko yawa kaga wa fawqa kulli dhi ilmin alim da haka in ka kare duk ka gama wani ai bujumin malami ne ai kaza ne ai ya san kaza shi ma akwai sama da shi ina fata an gane to sannan kuma Allah madaukakin sarki shine ilimin sa yake sama da na kowa subhanahu wataala suratu yusuf aya ta 76 wa qawluhu da fadin imam al-qahtani من ذا يكيف ذاته وصفاته فهو القدير مكون الأكوان yace man za yukayyifu zata wane ne isa ya kwatanta ma yanda zatin Allah yake wane ne shi wa sifatihi waye isa ya gaya maka yanda hakikanin sifar Allah take wa huwal qadim Allah shine wanda ba shi da farko mukawwinul akwan shine wanda yake kasantar da kasantattu من الذي يستطيع من الذي يستطيع الدكتور صهيمي كتا وانيني wannan wanda zai iya an yukayyifahu yayi bayani ya kwatanta yanda Allah yake wane ne shi wa qad ista'thara Allah bi ilmi al-kayfiyya bayan Allah ya keɓanci kansa da ilimin sanin yaya yake ko annabawa ba su san yanda yake ba yana sanar sai ya sun san shi ne gwargwadon yanda ya sanar da su na fata an gane don haka kenan ilimi ne na sanin yaya Allah yake wannan ilimi ne da Allah yake banci kansa da sani to tun da shi yake banci kansa da sani bai sanar da wani ba cikin mala'iku makusanta bai sanar da wani ba cikin manzanni da aka aiko ka gaya min wace irin library wani littafi wani ilimi wani malami ne ya isa ma bayani game da yadda Allah yake wannan ilimi ne babu wanda zai iya faɗar hakikanin yadda Allah yake ko hakikanin yadda wata sifa cikin sifofin Allah take Allah ta'ala ya riga ya keɓance kansa da sanin kaifiya kaifiyatu zatihi wa kaifiyatu sifatihi yanda sifarsa take da yanda zatinsa yake faman da'a ilmal kaifiya shi yasa duk wanda ya da'awar ya san yanda Allah yake kaman qala inna zatahu mithla kaza wa kaza kaman wanda yake cewa ai zatin Allah kamar kaza da kaza ne kama taquluhul mushabbiha kaman yanda almushabbiha masu kamanta Allah da ababan halitta suke fada minal karramiyati daga alkarramiya suwaye alkarramiya hum firqatun zaharat fil qarni thalith alhijri karramiya wata kungiya ce da ta wato da ta bulla a karni na uku na hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tunsabu ila muassisiha ana danganta wannan ɗariƙa wannan ƙungiya ana jingina ta zuwa ga wanda ya kafa ta shine Muhammad ibn Karram as-Sijistani ana ganin wayannan min firaqil murji'a wani tsagi ne daga ƙungiyar murji'a mun sha tattauna game da ƙadariya jabariya murji'a to wannan karramiyar ana ganin wasu malaman suna ganin wani bantare ne wani bangare ne daga murji'a su suna ganin waɗanda suke da ganin cewa imani kaulan ne bil lisan fakat kawai su aqidar su kawai in dai ka furta imani a bakinka ko da bai zai zuci ba kai mai imani ne su a wajen su munafikai ma masu imani ne wa'inda suke faɗar imani a baki walam tu'min qulubuhum amma zuciyarsu bata yi imani ba a wajen karramiya murji'a suna ganin masu imani ne ina fata gane to wa'annan sune wa'anda suke da kuma matsala game da sufofin Allah suna sufanta Allah su ce ai Allah kaza da kaza ne wa gairihim da wasun su wa kama taquluhul mushabbihatu kamar yanda masu kamanta Allah da ababen halitta suke faɗa minar rafidati daga rafidawa ‘yan shi'a, wa gairihim da wasunsu, ya na su ne wanda suke cewa lahu yadun, Allah yana da hannu, shakalu ha kaza wa kaza, sufar hannun kaza da kaza, sai su hauyin bayani. Walahu jismun su ce Allah yana da jiki, shakaluhu kaza wa kaza, sai kuma su hauyin bayani da shari cewa jikin Allah kaza da kaza da kaza ne. fa hadha kulluhu kufrun wannan gaba ɗaya irin wannan aqidar kafirci ne wa muruqun min addini kuma ficewa ne daga addini wa di'a'ul li'ilmin kuma da'awar wani ilimi ne qadista athara Allah bihi wanda Allah ya keɓanci kansa da shi ilimi ne wanda Allah bai sanar da kowa ba shi yake banci kansa da shi to wanda yazo yana fashin baki da sharhi a game da wannan bangare kamar yana da'awar sanin ilimin da babu mai shi sai Allah wa qawluhu faɗin al'imamul ƙahatani da ya ce wa huwal ƙadimu mukawinul akwan hadhal lafazu ya taju ila taudihin ya ce wannan lafazin na alƙadimu mukawinul akwan lafazi ne da ya taju ila taudihin yana bukatuwa zuwa ga ƙarin bayani fa kalimatul ƙadim wa zati wal wujudi wa wajibil wujudi kaga kalmomin nan kalmar alƙadimu da kalmar zati da kalmar alwujudu da wajibul wujudi wa nahwiha da ire-iren waɗannan kalmomin lam takun ma'rufatan inda salaf fi sadr al-awwal a zamanin farko babu irin waɗannan lafuzzan waɗannan lafuzzan ba sanannu bane a wajen magabata fi sadr al-awwal a zamanin farko ba su amfani da su an gane ko li'annal muslimina fi zalika alwaqt domin musulmai a wancan lokacin kanu ala fidirihim suna kan su ta asali wadda Allah ya rina su akanta yu'minuna billahi suna yin imani ne da Allah wa bi asma'ihi da sunayensa wa sifatihi da sifofinsa duna takallufin ba tare da dorawa kansu wahala ba wa duna ta'arifin ba tare da ƙoƙarin karkatar da ma'anar ba, au ta'adilin ko kore ma'anar ba, duk ba sa yi, in ka koma salaf za ga duk ba su san irin wannan ba. Ina fata gane, kama ƙala almakarizi, kamar yadda almakarizi ya faɗa, almakarizi shine Abul Abbas, Taqiyuddin Ahmad, ibn Ali ibn Abdul Qadir ibn Muhammad al-Maqarizi wanda an haife shi shekara ta 764 ya rasu shekara ta 845 yana fil khutat a cikin wannan wani littafin sa al khutat amma cikon wato sunan littafin shine al mawa'izu wal i'tibaru bi dhikri al khutat wal athar sai dai an fi sanin littafin da khutat shi sa nan shi ba mala yake cewa kamar yadda wannan malamin ainihin wato al-makarizi ya faɗa fil khutat cikin wannan littafi khutat wanda sunan littafin shine al-mawa'izu wal i'tibaru bi dhikri al-khutat wal athar wannan malamin ya faɗa lamma ba'atha Allah Muhammadan al-makarizi a cikin wannan littafi ke cewa lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ila nasu zuwa ga mutane wasafa lahum rabbuhum manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sufanta wa mutane ubangijinsu bima wasafa bihi nafsahu irin yanda ubangiji ya sufanta kansa da shi falam yas'alhu ahadun ba a samu wani wanda yawa manzan Allah tambaya ba minal arabi daga larabawa bi asrihim kwata ɗinsu gaba ɗayansu kenan ƙorawihim wa badawihim ‘yan birninsu da ‘yan ƙauyensu, an ma'ana shai'in min zalika babu wanda ya taɓa yi wa annabi tambaya game da ma'anar wani abu cikin abin da annabi ya faɗa na sufar Allah ko wani suna cikin sunayen Allah. Kama kanu ya tsalunahu kamar yadda suke tambayarsa an amrin salati game da al'amarin sallah wa shara'i'il islami da shari'o'in musulunci, id domin lau sa'alahu ahadun minhum inda an taɓa samun wani daga cikinsu ko cikin ‘yan birnin ko cikin mutanen ƙauyen da an taɓa samun wani minhum daga cikinsu sa'alahu ahadun minhum da an samu wani ya taɓa tambayar sa daga cikinsu an shay'in minas sifati game da wani abu daga cikin sufofin Allah lanukila da an ruwaito saboda su fidira ɗinsu lafiyayya ce ana ce musu Allah yana sama ba sa tambaya ba za ka taɓa jin sun yi tambaya akan ya Allah yake a sama ya yi daidaita wannan duk daga baya ne lokacin da virus cutar tashbihi ta kama zukatan mutane shine aka fara wannan falsafar amma a zamanin farko cikin ƴan ko mutanen ƙauye da suke zuwa su yi annabi tambayoyi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ji suna tambaya game da an ce Allah yana da hannu ya hannun Allah yake an ce Allah yana da fuska ya fuskar Allah take an ce Allah yana da sufa kaza ya wannan sufa take ba a samu ba cikin ko mutanen birni cikin sahabbai ko mutanen karkara da suke zaune a ƙauye ba a samu wani ya taɓa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da wata sufa da ya faɗa ta Allah madaukakin sarki ta ga ta ɗaure masa kai ya ga ya za ce kama ya za a ce wannan sufar ta Allah ce bayan ababen halitta suna da ita har ma yi tunani yau annabi tambaya ba taba samu ba yaushe wannan abu ya faru ya faru ne bayan fidirar mutane ta asali ta ta ta, ta basu kama nukilat ahadithul ahkam kaman yanda aka ruwaito mana hadisan hukunce hukunce ga sunan wa gairiha da wani haka amma ba a samu wancan din ba wa man am anan nazara duk wanda ya zurfafa bincike da karatu fi dawawinil hadith cikin manya-manyan kundayen hadithi wal athar da maganganun magabata anis salafi da aka samu daga magabata alima to duk wanda ya zurfafa ilimi cikin zurfafa karatu cikin wayannan littafai alima zai san annahu lam yarid qattu bai taba zuwa ba ko da sau ɗaya lamin ɗariƙin sahihin ko ta hanya ingatacciya wala saƙimin kai ko da ta hanya mara lafiya an ahadin minas sahabatu ba a taɓa samu cewa wani daga cikin sahabbai alaktilafi ɗabaƙatihim duk da mabambantan ɗabaƙoƙinsu akwai manyan sahabbai akwai tsakatsaki akwai ƙanana wasu ƙananan shekaru cikinsu wa kasarati adadihim duk da yawan adadinsu ba a taɓa ruwaitowa ba ko da ta hanya mara lafiya ko da ta hanyar hadisi da'ifi ko maudu'i annahu sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani cikin sahabbai ya taɓa tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam an ma'ana shay'in game da ma'anar wani abu mimma wa safar rabbu subhanahu wata'ala bihi nafsahu game da abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya sufanta kansa da shi fil qur'ani a cikin al alqur'ani wa ala lisani nabiyihi ko ta kan harshen annabinsa bal kulluhum fahimu ma'ana zalika duk da an faɗa suke fahimtar ma'anar hakan wa sakatu kuma su yi shiru su kuta fahimin irin shiru ɗin wanda ya gane muqni'in ya gamsu amma me yasa daga baya aka shigo da ya aka ce kaza in ba kaza ba shi yasa mushabbiha mu'attila kungiyoyi suka ta ballewa saboda fa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq fa in tawallaitum fa inna ma hum fi shiqaq an gane ko fa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq da zaran mutane sun bar tafarkin alqur'ani da sunna to kai ya rarrabu kenan an samu rabuwar kai kai ba zai taba haduwa ba na fata an gane duk yanda mai kokarin ya hada kan al'umma yake kokarin ya hada in dai ba akan kitabu da sunna bisa fahimtar magabata ba wallahi kai ba zai hadu ba sai dai mutum ya iya balolotan sai yayi nan yayi nan ya je tattauna da wayannan ya je gana da wayannan ya je su yi abin nan da wannan ayi hotuna a shashayi a tafa da waɗannan ya katta kenan amma hada kan mutane sai ubangijin da ya halicce su shi yasa ya saukan musu da littafi guda ɗaya ya aiko musu manzo guda ɗaya da haka in ba wannan littafin da Allah ta'ala ya saukar ba wani gwanin iya rubutu da ya isa ya wallafa wani littafi da ya isa ya haɗa kan mutane duk wani wanda zai iya yi wa mutane bayani bai kai manzan Allah iya bayani ba wajen haɗa kan mutane da haka abin da zai haɗa kan mutane Allah ta'ala ya samar da shi in kaga kan al'umma ya rarrabu son zuciya ne su suka so su rarrabu amma littafi ne guda ɗaya kowa ya yi imani da shi annabun nan kowa ya yarda da shi to wannan ita ce hanyar haɗuwar kai domin ana haɗa kai ne akan abin da kowa ya yarda da shi amma bayan da za a yi ka ɗauko kana da fahimta ka ina da fahimta ta kana da malamin ka ina da malami na kana da ɗariƙa ka ina da tawa kuma in dai ba ajiye ta zan umbuta ka ba ko kai ka ajiye ta ka dawo tawa ya za a yi kai ya haɗu ina fata an gane ko da an haɗa kan gamin gambiza ne to kaga su sahabbai magabata na kwarai duk ba su da wannan iskalin shi sa ba ka taba jin zamanin sa bayan ce akwai ɗariƙo ba ko akwai mazhabobi ko akwai ainihin wato kungiyoyi duk ba za ka ji wannan ba kitabu wa sunna kawai bisa fahimtar magabata haka suke shi sa suka zauna lafiya suka koma suka bauta wa Allah lafiya suka hadu da Allah lafiya haka mu kuma da muka kama son zuciya kowa yana ganin ga inda zai bi to shikenan shi sa ga gashi nan kullun abubuwa sake zama suke wasu iri kuma kungiyoyin karuwa suke ba raguwa suke ba kuma kowace ta fito zaka ji da a wata ta saba da ta yar uwarta tana fada da yar uwarta tana kafurta yar uwarta da sauransu da haka zaka samu cewa kamar yadda malam ya fada in dai kai ma abocin karatu ne kana bincike cikin manyan littattafan hadisi da cikin abubuwan da ake ruwaitowa daga magabata kai ba za ka samu ba ko da isnadi da'ibi dama sahihi babu daga ɗaya daga cikin sahabbai ko dai cikin manyan sahabbai ɗabaka sama ko ɗabaka ta tsakiya cikin sahabbai ko ɗabaka ta ƙasa cikin sahabbai duk da yawan adadinsu ba za ka taɓa samun wani mutum ɗaya cikin sahabbai ya taɓa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da sau ɗaya tambaya game da wata sufa da annabi ya yi bayanin ta cewa sufar Allah ce wannan sahabin ya tambaye shi yaya sufar take ko ya nemi ƙarin bayani ko sharhi dukkaninsu da an yi wannan bayanin suke fahimta kuma suke yin shiru irin shirun wanda ya fahimta kuma ya gamsu walam yufarriqu baina sifatin wa ukhra basu taba bambanta tsakanin wata sufa ta Allah da wata ba basu taba ba walam ya ta'arrad ahadun minhum babu ɗaya daga cikinsu da ya taɓa bujira ila tawili shay'in min ha zuwa ga yin tawilin wani abu daga cikin sufofin Allah ba za ka ji ba in ka ji ana cewa a Allah yana da hannu a ba hannu ake nufi ba kudura ake nufi ba cikin sahabbai bane ba cikin magabata ba cikin salaf bane a ce Allah yana yana yana yana da fuska mutum ya ce a ba fuska ake nufi ba ai kaza ake nufi a ce Allah ya daidaita al'arshi mutum ya ce a ba haka ake nufi ba duk wannan ba za ka ji shi ba cikin salaf sai bayan salaf sun gabata to wayanda suka biyo baya an samu makiya addini sun shigo falsafa ta shigo wato fahimta irin ta Greek ta irin su Plato Aristotle da sauransu duk ta shigo an ringa mota duk gaba an shigo da ita cikin addini to nan ne aka shiga cikin wannan kullu kurciyan a raba mutane da hakikanin tauhidi hakikanin addini na gaskiya a dora su akan fahimce fahimce da zace zace da kuma kama kame Allah ya madaukakin sarki ya shirye da mu bal ajaru as-sifati bal dukkan sahabbai dukkan magabata suna gudanar da sufofin Allah kama waradat kamar yadda ta zo bi ajma'ihim gaba ɗayansu walam yakun inda ahadin minhum ma yastadillu bihi kuma a lokacin babu ɗaya daga cikin su da yake da abin da yake kafa hujja da shi siwa kitabillahi wa sunnati rasulih iyakar ta kenan su da zarar sun tashi kafa hujja to maganar Allah cikin alkur'ani za su faɗa ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga dole hujja su ta zama tana da ƙarfi dole addinin su ya zama shine ingantacce dole rabuwar kansu ta zama ta yi ƙaranci dole baraka a cikin su ta zamanto ta yi ƙaranci dole ka dinga samun su suna tafiya tsintsiya madaurin ki daya saboda masharabun nasu guda ɗaya ne gurin da suke tsotso addinin guda ɗaya ne usul din nasu guda ɗaya ne da haka suna komawa ne zuwa ga littafin Allah suna komawa ne zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa madha asruhum asruhum haka zamanin su radiyallahu anhum ajma'ina ya shuɗe ala hadha akan haka suke haka zamanin sahabbai ya wuce akan haka wa hadatha alqawlu bi nafi alqadari to aƙidar kore ba ‘yan babu ƙaddara, to ta faru ne fi ahadi akhirihim a zamanin na ƙarshe-ƙarshensu cikin sabon. Wa kana awwala man faha bi zalika farkon wanda aka ji bakinsa ya fara furta irin waɗannan aƙidun ma'abadun al-juhani akwai wani da ake kiransa ma'abad al-juhani shi kuma ana ganin akhazahu ya ɗauki wannan aƙida an rajulin minal asawirati daga wani mutum ɗan asawira yuqalu lahu ana kiransa abu yunus sai sawaihi abu yunus sai sawaihi an gane ko e nasarani min biladi faris an ce wani ba nasari ne ɗan ƙasar farisa an gane ko yawa ɗan ƙasar farisa ne to kaga shi ma'abadul juhani ya tsotsi wannan gurɓatacciyar fikira da wannan ideology ɗin ne daga wajen shi wannan abu yunus sai sawaihi wa yi orafu bil aswari shi an fi saninsa da al'aswari shi wannan abu yunus ɗin to daga nan shi ma'abadin aljuhani ya tsotsi wannan gubar wata barra min hadhihi al sahaba ragowar sahabbai na karshe karshe waɗanda suka ji wannan bullar wannan aqida ta bayyana lokacin su sun barrantar da kansu min hadhihi al daga wannan irin aqida irin wannan magana to daga nan ne kuma bayan wannan a kungiya thumma kharajat al-khawarij sannan sai kuma khawarijawa su kuma suka bulla wa kaffaru bizunubi su ne da kayi zunubi su ce arne ne kai su kuma kafirta mutane ba wahala yanzu nan so suke kowa ya zama laya a sunan lahama a marahu an gane kowa su ya zama laya wato laya a sillahama a marahu wa yaf'alu ma umar so suke kowa ya zama kaman mala'ika ba sabo da haka da mutum yayi sabo kaulasan ne kawai da mutum ya aikata zunubi za su kafirta shi فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شيني wanda ya fafata ya yaki waɗannan mutane domin farko tunda mutane ne waɗanda su ma sun fara kamanceceniya da ƴan Qur'aniyun cewa ba alqur'ani kawai suka yarda da shi to sai Allah sai sayyidina Ali ya tura musu Abdullahi dan Abbas turjumanul Qur'an an gane ko in suna takama da tilawa da hadda ga gangaren kafi gwani sannan kuma shi annabi ne sallallahu alaihi wasallama ma yi masa addu'a Allahumma faqihu fid dini wa allimhu ta'wil yaje ya zauna suna wani gida suna ta suna ganin kowa arne ne kowa ba musulmi bane su kadai ne musulmi yaje wai tattauna da su an ce da yawan su ya dawo da su daga wannan fahimtar shi sa wani lokaci tattaunawa ko ko munazara ko tana da wani tana da fa'ida akalla za ka ga ko wasu za su tafi wanda Allah ya rubuta musu halaka ko bata to ana iya samun wasu waɗanda shubuhohi ne suka tafi da su ana warware shubuhohin sai idan su ya bude su ga ai da makafi ne yanzu sun da suna gani sai ga sun bar wannan tafiyar da aka yi tattauna da su Abdullahi dan Abbas da dama daga cikin su Allah ta'ala ya yo belin su daga waccan aqida suka dawo cikin ainihin wato kan tafarki na daidai wayanda kuma suka kafe akan haka sayyidina Ali bin Abi Talib ya fafata yaki da su ya karkashe su wa hadatha tashayyu li Ali to daga nan kuma sai masu da'awar yan kungiya magoya bayan Aliyu su kuma sai suka sai suka bulla kaji ba ana ana ana waccan ana gama da ita sai kuma tashayyu wa galafihi da'ifa kai a cikin fo'innan yan shi'an fa akwai waɗanda suka wuce gona da iri wata ƙungiya daga cikin su bi da'awati bin saba masu bin da'awar abdullahi bin saba al-yahudi wanda su sun ce sayyidina ali ma Allah ne da aka aqidar allantar da wani wannan tso aqida ce wanda kuma tun magabata ba su raga mata ba karanta tarihin magabata duk za a ga ba a raga wa irin wannan ba ka zo ka kalli mutum ka ce Allah ne irin aƙidar da yanzu muna ta fama da ita kuma ana ganin kowa yana da yancin yayi addini sayyidina ali in ya zuta sai su suna huwa huwa kaman ya huwa huwa sai aka ce masa sun ce wai kai ma shi kaman yanda wannan mai waƙin wannan wanda yake waƙa in ka zo ce shi ma Allah ne ko ko ba abin nan to kawai ya zo wuce sai aka ji yana huwa huwa yasa aka haka hudud aka tona rami aka hura wuta a ciki aka ya ce duk wanda bai bar wannan akida ba a danna shi ciki haka sayyidina ali ya babbake masu wannan gulatu min shi'a haka yasa aka aka babbake su a cikin wuta ina fata an gane fa harraqahum bin nar haka sayyidina ali duk ya babbake su ya kone su da wuta kama a hadasa ibn sab'in al-qawla bil wasiya kaman yanda shi wannan abdullahi bin saba ba Yahude ne shi ne dama duk su suka shigo fa cikin addini duk wata aƙida marar kyau insha Allah in ka bi root ɗinta a hankali sai kaga tana koma zuwa ga makiya addini ko yanci ranar addini su ɗauko ta almustashriqun da sunan ko saboda suna larabci suna kaza su ɗauko ta su hayu wasu cikin musulmi da suke masu raunin zuciya da san duniya a azurta su a ba su kuɗaɗe shikenan a shiga rigar wannan a shigo da wata aƙida Abdullahi bin Saba shine wanda ya farar da aqidar bil wasiyati li Ali bil imama cewa manzon Allah yayi wasiya cewa sayyidina Ali shine shugaba bayan baya duniya min ba'dir rasul sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ayi abun ba fa amma shi ya kirkiri wannan ideology wannan aqidar wannan fikira din tasa ce yace ai sayyidina Ali wasi ne sannan wal qawla bir raj'a shine kuma wanda yazo da aqidar raj'a cewa sayyidina ali bayan ya rasu zai dawo kamar yanda aka ce annabi isa zai dawo to sayyidina ali ma zai dawo ina fata an gane ay raj'ati ali shine mai wannan yazo da wannan aqida cewa aliyu zai dawo da mauti bayan ya rasu sannan wa anna fihi juz'an min al ilahiyya cewa sayyidina ali fa yana da wani yanki na ubangijintaka wannan aqida ce mai munin gaske maimunin gaske to daga nan fa aka yi ta samun irin waɗannan firak din wa min da'awati hadha al-yahudi to daga da'awar wannan wannan kiraye kiraye irin na wannan ba yahudi abdullahi bin saba to daga nan ne kuma ta sha'abatil gulatu min ar-rafida to masu wuce gona da iri daga cikin yan shi'a kuma suka rarrabu suka fantsama kal imamiyatil ithna ashariya kamar shi'a wadda ake kira zaidiya ko al'imamiya ithna a shari'a wal ismailiya akwai kuma shi'a ismailiya wal karamita akwai shi'a karamita wal nasiriya da kuma nasiriya wato na wancan wanda su ne masu aƙidar sayyidina ali Allah ne wa gairihim da wasunsu wa'annan fa duk sun babbangare ne daga cikin shi'a kaga dama Allah ya ce da kun juya gaskiya baya fa inna ma hum fi shiqaq to duk inda kuke kanku ba zai hadu ba haka ana nan wani shi ma sai yazo ya ce shi ma so yake trending da haka sai ga to ai yanzu in ya ci gaba da tafiya shi shugaban founder din ya danne shi to bari shi ma tunda ba wani ma'auni dama san zuciya ne shi ma kawai sai yi tunani kawai sai ya fito da wani ai wata idea din ko wani tunanin wata fikirar sai ya haifar da ita a cikin tafiyar shi ma sai ya samu wasu sai su biyo shi shikenan shi ma sai sai ka ji shi ma sai ka ji shi ma ana ambatansa ina fata an gane shine maganar yanzu ba an ce yan masu cewa aka ce to ya za a yi sallah yan qur'aniyun shi sa za a gan sallar su taki ba wani ba wani tsari guda ɗaya da suke bi akan sallah aqimus sala sun yarda da a tsaye da sallah amma ya za a tsaye da ita wannan ya ce ga yanda za a yi wannan ya ce ga yanda za a yi tunda sun ki yarda annabi ya musu bayani to tunda ba za su karɓi bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai aka kyale su cikin dimuwa wannan ya ce kawai tsaya za a yi kawai an an tsaya kawai shikenan a tafi an gama sallah wannan ya ce a kaza wannan ya ce kaza wani ma ya ce shi ya gano da nan ake ake sujada wa khairuna lil azqani sujadan to ka gani Allah kiyaye huwa alladhi huwa alladhi athara alfitna ala amir almu'minin Uthman wannan shine wanda ya hura wutar fitina ya wato ya tada wutar fitina akan tawayen da aka yi wa sayyidina Uthman radiyallahu an hatta kutila har ta bayi zuwa ga kashe shi walam yadhhab walam yazal madhhabu ar-rafd yastafhilu wannan mazhaba na rafidanci shi'a kenan bai gushe ba yastafhilu yana ƙara faɗaɗa da burin ƙasa hatta mala'ad duniya fasada har sai da ya cika duniya da barna muna da lokaci to sai mu tashi sun mahadasa mazhabul jahamiya zai kawo mana wani mazhabin shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu akan daidai abinda muka faɗa kuma mun karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah